الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar litinin ce da ta daidai da biyar ga watan sha'aban hijrana da shekara 1433 daidai da 25 ga watan jun shekara ta 2012 wannan shine kasar na 79 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al-imam abul husayn muslim ibn al-hajjaj Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi musulmanta ba muna cikin kitabul iman wato matattarar da ke bayani akan menene imani waɗanne irin nau'uka ne imani yawa kuma karkasuwa da bambancin al'ummar musulmi yake dangane da al'amarin imani da kuma bayani akan fassara wasu ayyuka waɗanda a zahiri shari'a ta kiraye su da cewa kafirci ne ko kuma ta kore imani ga mai yin su amma kuma malaman musulunci sun bayyana cewa waɗannan ayyuka ba za a ɗauke su akan kafirci kai tsaye ko kuma a kore imani kai tsaye ba dalilin da ya sa malamai suke wannan fassarar saboda akwai waɗansu hadisan waɗanda suka ainihin taimaka wajen ayyuwa waɗannan ɗin kyakkyawar fahimta mun karanta hadisin sahabi abdullahi dan umar mun fara sharhin shi lokaci ya ƙure a ƙarƙashin babu bayani hali imani man qala li akhihi muslim ya kafir bayani dangane da ina matsayin imanin wanda ya ce wa dan uwan shi musulmi kafiri Abdullahi dan Umar ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idza kaffara ar-rajulu akhahu idan mutum ya kafirta dan uwan shi musulmi faqad ba'a biha ahaduhuma to dawan su wawaye gari da ita wannan kalma ta kafirtawa mun fara jin malamai fassarar da suka yi wannan hadisin shine in ya kasance shi wanda aka ce kafiri ne asali kirista ne ko yahudi wannan babu wata jawuwa akai amma in ya kasance musulmi ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ishara da cewa idza kafara rajulu akhahu idan mutum ya kafirta dan uwan shi wato dan uwan shi musulmi wato shi wannan mutum musulmi ne sai kai musulmi sai ka ce mishi kafiri to annabi yace ita kalmar ta dawo kan ɗaya daga cikin su wato ɗaya daga cikin su dole zai cancance ta bayanin da malamai suke in ya kasance shi da aka kafirta ya tabbata kafirin ne shikenan babu wata mas'ala babu wani nauyi ba wani laifi dangane da wanda ya kafirta shi sai dai akwai abin tsokaci shin ya faɗi kalman ne a lokacin da ya yi nufi mishi nasiha anan babu laifi ko ko ya faɗi kalmar ne don ya ci mutuncin shi to anan kuma yana da laifi na cin mutunci da kuma rashin iya gabatar da nasiha a yadda ta dace da haka malamai sun ce duk da haka kuma sai an sake dubar kenan wani dalili ne yasa ya faɗe ta ashe ba daidai bane ka zagi wani da nufin zagi kawai da cewa ainihin kafiri an fahimta ba kalma ce ta zagi ba kalma ce ta hukunci sannan kai kuma lokacin da kake faɗin ta hatta ga wanda ta dace ashe ba kalma ce da zaka rinka faɗi da calikanci ba kana jin te maka daɗi ka more saboda ka cewa na kafiri ashe wani hukunci ne daga cikin hukunce hukuncen shari'ar musulunci Shehu Usmanu Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi a shimfidar littafin shi mai suna ihya'us sunna wa ihmadul bid'a yace ya ku ƴan uwana musulmi da kuke ganin nazo ina wa'azi ne ina cin mutuncin ku ku sani da cewa ma damar mutuncin ku nake ci Allah zai rama muku domin wanda duk ya ci mutuncin musulmi yi kokarin tona asirin musulmi Allah zai bi shi har tsakar gidan shi ya tona asirin shi yace amma wallahi nasiha ce nake muku Allahu akbar abin da shehu ya faɗi da bakin shi alƙalamin shi ya rubuta ashe Allah ya san cewa haka abin yake dan haka Allah madaukakin sarki ya gyara da'awar shehu ya kuma inganta bayan shi Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi daraja da ɗaukaka duniya da lahira dan haka duk lokacin da kake wa'azi ya zama dan Allah kake yi amma ma damar ka ne ne dan ka ci mutuncin wani kai wannan ka kwantar da hankalinka ba da kai yake ba da Allah yake domin shi wa'azi aiki ne na Allah wanda ya bari a hannun annabawa to amma da yake annabawa ba su zo duniyar nan don su dawwama ba sai Allah madaukakin sarki ya rinka tawar da malamai domin su rawa wannan aiki to annabawa su ne don Allah ne idan ku da kuka gaji aikin kuka waye gari ba don Allah kuke ba Allah madaukakin sarki zai kawar da ku ya kawo waɗanda suke yi don Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka amma malamai suka ce kuma ita kalmar da za ta fada kan wancan in ya cancanta ta fada a matsayin kafiri to in ta tashi dawowa kan wannan idan can ba ta cancanta ba mun ji cewa za ta dawo ne a matsayin kalmar kafirtawar ma'ana hukuncin kafirtawar ba wai za ta dawo mishi bane a matsayin shi ya kafirta nace mana gaskiyar lamari wannan ma'ana ita ce ma'anar da take shiga cikin zuciya da fahimtar kusan duk wanda ya ji hadisi amma malamai masana sun bayyana cewa ga yadda abin yake to muna kan kokarin tantance wannan mas'alar ne lokaci ya kure mana mun dai ji cewa shi wannan hadisi yana bayyana cewa ma damar kai musulmi ne to ka tsarkake bakinka daga ainihin zagin musulmi ko cin mutuncin musulmi ko kuma kiran musulmi da sunan ainihin kafiri kamar yadda muka ji cewa to kenan wannan hadisin a jimillance yana tsarkake harshen duk wani musulmi daga maganganun banza yana kuma wajabtawa duk musulmi ya mutunta musulmi tun daga zuci har baki Allah madaukakin sarki ne yace wa qulu lin-nasi husna ku rinka fada wa mutane daɗaɗan maganganu Allah madaukakin sarki abin da ya faɗi kenan sannan wannan hadisi yana nuna mana irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake kokarin fadakar da mutane da karantar da su zuwa ga abin da yake shine ya dace da kuma tsoratar da su daga duk wani abu wanda zai fatattaka mutuncinsu ko lalata musu addini domin ko ka san cewa da ake ce maka kakka kafirta wani kakka zagi wani ka san cewa mutuncinka ake karuwa ka san addinin ka kai ake karuwa kai ne zagin ba wanda kake zagi ba domin ma damar wanda ka fada wa kafiri ya zan ba kafiri bane ka ji matsala ce za ta dawo kanka ma damar wanda ka zagi uban shi ko kai mai sharri ko kai mai kazafi bai rama ba kaga matsala za ta dawo kanka kama tukhin sakhratin yawman liyuhiyaha kamar rago ne yake karo da ainihin dutse sai a ce rago ka tausaya wa kahonka ba za a ce ka tausaya wa dutse ba na haka duk lokacin da za ka zagi wani ka yi tunanin cewa ma damar berama ba zagin ya dawo kanka shi yasa kamar yadda na gaya muku daga cikin dukkanin ɓangarori na al'ummar musulmi waɗanda suke bin akida da manhaji na salaf su kadai ne zagi baya damun su su kadai ne sharri ko kazafi ko kafirta su baya damun su domin suna da wannan fahimtar ma ba marka kafirta su za su tsaya su dubi abin da ka faɗi na kafircin da ke tattare da su in gaskiya ne sai su gyara ko ba kai kayi da nufin cin mutunci ne kaga su sun amfana daga cin mutuncinka idan abin da ka faɗi gare su na cewa bid'a suke ko kuma hadisi da suka yi hujja da shi ba haka ce ma'anar shi ba sai su mutsu su ji ina ka dosa mecece hujjar maganar ka a wannan yanayi zan iya yin magana a madadin duk wani mai bin aqida da manhaji irin namu cewa kenan duk lokacin da zaka zage mu ko za ka kuskurantar da wa'azinmu ko karatunmu to da daga cikin abin da muke roƙonka shine ƙarshe ka kwantar da hankalinka ka faɗi dalilanka domin mu dalili muke duba ba muna duba munin kalmar da kuma salon da ka gabatar mana da nasihar ba ne bata dame mu ba ko da a wurin wa'azinka za ka haɗa da zaginmu da kafirta mu da cin mutuncinmu amma ƙarshe daure ka ce a duba littafi kaza shi kenan wannan mu shine yake da muhimmanci muka je muka duba maka ga asalin sakon da kake kokarin ka isar gaskiya ne kuma yana da hujja sai dai uslubi da salon da ka isar da sakon ne baka yi ladabi ba sai mu ce Allah ya yafe ka amma mu muna ganin mun ci moruwar wannan tafiyar jama'a ko kun fahimci wannan haka tuntuni da'awar mu take tun lokacin da ta fara haka kuma take har yanzu Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi yana nan sahihin hadisi a cikin ainihin wato Kitabul Amal fi Salah mana babu da ke tabbatar da yin wasu ayyuka a sallah waɗanda ba sallah ba ayyukan sallah bane ina hukuncin kana sallah sai matarka ta zo ta kwankwasa kofa kuma sai zama kofar tana alƙiblarka sai ka tako ka tako sai ka zo sai ka bude mata kofa sai ta shigo kaga wannan aikin baya cikin ayyukan sallah aka ce babu komai saboda ba aiki ne mai tsanani ba kuma bai kai ka ga juyawa alƙibla ba ba makamantan wasu abubuwa da malamai suka kawo to sai wani sahabi dattijo ne ya kai kusan shekara 70 a duniya mai suna Abu Barzatul Aslami kuma malami ne da yazo zai sallah yana da doki sai ya sanya wa dokin doguwar igiya sai ya daure shi sai ya jawo igiyar sai ya taho da ita daidai inda ya tada sallar da ya kabbarta sallar sai ya rike igiyar dokin a hannun shi sai ya hada sai runguma kirjin shi kun ga kenan ga doki can yana kiwo amma ga igiyar yayo mata talala ta taho har wurin inda hannun shi yake idan dokin ya fusga sai ya dan shi haka sai sai sai kokarin dawowa da wani khawariji ya ganshi sai ya ce al kaga wani tsohon banza Allah ya tsine mishi albarka Allah ya tsine mishi albarka sai ke cewa bai san muhimmancin sallah wato yana zagin wannan sahabi yana tsine mishi yana nuna bai san muhimmancin sallah ba to da Abu Barzatul Aslam ya idar da sallah sai ya ce ba komai na ji abin da kuke cewa amma ni sahabi ne na zauna da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa qad shahidtu taysirahu naga irin sassauci da saukin hali na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ina tsoho idan na saki wannan ainihin dabba tawa yanzu na ainihin sake ta za ta koma wurin da ta fito na kiwo ga magariba ta yi yace kafin in bi ta in dawo da ita abin yayi tsanani gare ni dan haka a zamana da ne da manzon Allah naga irin yadda sassaucin manzon Allah yake to babu komai dan na rike wannan dabba tana fusgawa ne ina fusga kaga wasu ayyuka ne suke shigowa wanda ba asalin aikin sallah ba to ina baka samu mishi hujja cikin wannan akwai su dewa a cikin hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam amma ga kwaya biyu rak ɗaya daga ciki annabi yana sallah yana rike da jikashi umamatu ya saba ta a wuya ta zuro kafafuwanta haka ya ainihin tsayi a sallah da ita zaka ce a matsayinta na yarinya karama da za a saba ta a wuya ba za ta yi wani motsi ba wanda zai kai shi da gyara ta ka duba in ya zo ruku'u tana nan a wuya kaga in ya bata haka za ta sulluɓo ƙarshen ta in ya zo ruku'u sai ya gyara ta ta zauna haka ne to sa'an nan idan ya taho zai sujuda sai ya ɗauko ta sai ya aje ta a ƙasa sannan kuma sai ya ruku'u in ya ɗago daga sujuda in ya ɗago daga sujuda kuma zai tashi tsaye sai sake ɗauko ta sai sake saba ta a wuya yanzu wannan aikin aiki ne na sallah wani aiki ne daban amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi haka a gaban sahabbai ba wanda ya sai ce dai annabi sallallahu alaihi ta baci duk iya fiqhunka ina fata an gane kuma baka yi saka ce annabi bai san muhimmancin sallah ba ya san muhimmancin yara fiye da sallah baka yi saka faɗa haka ba duk iya karatunka kaga ɗaya daga cikin abin da Abu Bakar Siddiq Aslam yake cewa wa qad shahidtu taysirahu naga irin sassauci da yadda saukin halin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake na biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana sallah yana cikin sallah sai ya sujuda sahabbai suka ji an dade a sujuda fiye da dadewar da aka saba yi sahabin da ke riwaya wannan hadisi yace sai na daga kaina sai na hangi ashe Hassan ne ko Husaini ɗaya daga cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya zo zai yi sallah sai ya ainihin aje ɗaya daga cikin su annabi yana ruku'u sai wannan yaro sai ya ga bayan annabi arhar bayan ma'ana jika wa da kaka da bahaushe ke cewa sai ya haye bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana sujuda da ya haye bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai fara wasa kamar ya hau doki kuma annabi sallallahu yake sai annabi ya bashi yaro yayi ta wasa shine ruwa yake da na dago kai na ga sai na koma da kaina ma'ana to yau kam sai da ta yi dalilin dadewar ita ce ne a bar yaron ya gama wasa da bayan liman shi ne kai baka fassara da Hausa annabi ya shi sai da ya gama ya sauka sannan ya dago da ya sallama sai ya ga idanuwan jama'a kamar suna nuna wata damuwa sai ya ce ba komai ba abin da ya faru a sallah sai ya ce jikan nan nawa ne ya hau bayana shine na bashi ya gama abin da yake yi kun ji ba abin da ya faru in ƙara muku da na uku wata rana yana kan mimbari yana hudubar juma'a me aka ce in ana hudubar juma'a ba wai shi liman ba hatta kai mamu ba yadda kai surutu ba surutu nan ko da ka ji wani na surutu ka ce mishi yi shiru aka ce kai kanka baka da ladan juma'ar da kake tunani liman sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tsakiyar hudu ba sai ya hangi ga Hassan da Husaini uwarsu ta musu ado sun tawo masallacin juma'a sai ya tsai da hudu bar ya ainihin sauka daga kan mimbarin ya je rungumo waɗannan ƴaƴa ya aje ɗaya cinye shi ta dama ma'ana yanzu hudu ba fa ta tsaya ne cik ana kuma wani sha'ani na wasu yara ya aje ɗaya daga cikin su a cinye shi ta dama ya aje ɗaya a cinye shi ta hagu sai ya nuna sai ya ce huma raihana taya ya ce waɗannan su ne farin ciki na su ne annuri na su ne hasken zuciyata man ahabbahuma fa bi hubbi ahabbahuma wanda duk zai kaunace su to ya kaunace su don yana kaunata wa man abghadahuma fa bi ghadabi yaghdabuhuma wanda duk ke fushi da su yake kin su to ya fara kina tukuna sannan kiyayyar ta kai kansu sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗannan hadisai baki ɗayan su suna cikin bukhari da muslim shin jama'ar musulmi ne kake tunani yanzu waɗannan abubuwan da annabi ya gaba ɗaya waɗanda sun shafi sallah ko sun shafi hudu ba suna cikin sallah ne ba sa cikin sallah irin sassaucin da sahabi Abu Barzatul Aslam yake nuna kenan ya zauna da annabi ya ga yadda annabi yake amma ba khawarije dan zafin kai ne dan dumin kirji ne ina ganin dattijan nan yayi haka madadin ya dubi tukuna ai malami ne me yasa yayi haka kawai sai kwarmatsa mishi zagi shi ko da ya idar da sallah kaga inda shi ba malami ne salaf ba da shi ma sai zage su an fahimta jama'a shi yasa zafin zagi mu baya sa mu yi zagi zafin raddi baya sa mu yi rabbi amma mu in ka ji mun dauki zafi to asali an tabo addinin Allah ne to a lokacin ne sai kaga kamar ba mu din ba kuma sai ka ce ba mutanen nan ne ke cewa so yan zaman lafiya ba a'a diyan da kaji ina wa'azin nan yanzu da wani zai taba qur'ani ko ya taba sunna ko ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko mutan gidan annabi ko sahabbai sai kuma ka ji na rikice gaba daya na ce duk ta rikice sai a ce ba sai in ce ni din ne kuma dai hakan din ne kuma amma mu ga zatin kanmu dan ka zage mu dan ka ci mutuncin mu sai mu ce menene sakon da ke bayan zagin me kake nufi da zagin muka fahimci wani gyara ne kake kokarin ka gaya mana ne sai dai baka yi ladabi ba sai mu manta da maganar ladabi sai mu ɗauki sakon gyaran shi yasa nake cewa anan duk lokacin da zaka yi mana gyara zaka iya bin hanyar da ta dace amma in ka yi kuskuren hanyar mu a wurin mu ba matsala bane amma daure bayan raddin bayan zagin bayan ashariya bayan duk maganar da zaka faɗi ka yi ƙoƙari ka faɗi littafin sai dai kuma matsalar mu ita ce kar ka sake ka yi tunanin a duniya akwai wani littafi da zaka faɗa wanda ba za mu iya samo shi ba duk inda yake a duniya ka san wannan don tun ina yawo a garin nan limaman garin nan sun rinka mini ƙarya irin haka yau wajen shekara talatin sai mutum sai faɗi littafi da ya faɗi littafi sai gargaya jami'ar bayero da ke kano a lokacin nan a iya sani na bin najeriya ta arewa babu inda aka tara kifa kifan littattafai irin nan sai in je sai in ɗauko littafin in yi photostat ɗin shi sai in zo da inda ake tsammanin maganar sai in nuna wa mutum ga inda na je na gano inda waɗannan maganganu suke ban ga wannan maganar ba sai mutum ya ce gaskiya shi ma dama ya faɗi sunan littafin ne shi bai ma taɓa ganin littafin ba to sai in ji ya zube min gaba ɗaya ashe ƙarya yayi an fahimta sai mutum ya faɗi sunan littafi kaza sai zan ina da shi sai in ɗauki littafin sai in kai mishi wani sai ce na zo ƙure shi ne sai in ce a'a ya faɗi magana ne ni kuma ɗalibin ilimi ne don haka ni na duba ban ga maganar ba shine na zo da shi littafin ya nuna mini ba abin da zai sa ba zai nuna mini ba sai in ba shi da gaskiya a cikin maganar ba ƙura ba ne ko kaɗan ban taɓa yi da nufin ƙura ba a ƙarƙashin wannan kawai abin duk da ya shafe mu to ka ɗauka mai sauƙi ne faɗi cewa magana kaza da muka faɗi wadda kake inkarinta ba daidai ba ce kuma daidan yana wuri kaza amma ka kai ƙarya ko kun fahimta jama'a domin waɗannan maganganun da nake jama'a kamar shekaru talatin da suka wuce idan muka ce babu hadisi dangane da sakin hannu a sallah sai mutum ya ce akwai sai mu ce ina hadisin sai ce a duba littafi kaza akwai wanda ya taɓa faɗin wani sharhi na muwabba ya ce yana cikin littafin aujazul masalik sai kuma ya ce wani babban littafi ne duk garin nan babu mai shi sai na ce a'a a aujazul masalik sharhin muwabba nakan dahlawi yace eh sai nace zan kawo maka shi sai ce duk garin nan fa babu sai na tafi gida na keke ma nake da shi lokacin sai na dauko littafin gaba ɗayan shi mujalladi 18 ne sai nace wannan sai yace eh sai nace nuno man da magana take to ni ba kowa muke so ba nace a'a kai kace magana tana ciki kuma kace duk garin nan kuma sai zama ga wani bakauye ma a lungun anguwarsu yana da shi kaga magana duk garin nan ma bata taso ba baka bi zaurukan malaman garin ba wannan dalibi ne ma dan makaranta mai yawo a keke yana da shi balle ka je wurin malamai to haka dai magana da ta kare akan kabar makunya sai a nade ta da hauka ko da gori Allah ya kyauta saboda haka ku kiyaye jama'a lallai bayani dangane da duk abin da ya shafi nasiha in za ka gabatar ka kwantar da hankalinka idan baka kwantar da hankalinka ba wannan kuma ya rage naka amma dai ka yi kokari ka gabatar da ita da dalili sannan idan ara ce za ka faɗe ta ka tabbatar da cewa ba kai ne ka fassara ayar ba domin kawai sai mutum ya faɗi magana sai kawo aya ba sai ce wannan fassarar da ne wa ayar tana nan wane daga cikin sahabbai ko tabi'ai shi wannan fassarar a duba tafsirin ibnu jarir al-tabari a duba tafsirin abdurrahman a duba tafsirin bagawi a duba tafsirin ibnu kasirin ko tafsirin qurtubi ma'ana kenan kai ba kai ne ka fassara ayar ba don sai mutum ya jawo aya sai ɗauko wata magana sai kafa hujja da ita sai zama ayar ta ƙur'ani ce gaskiya ce amma kuma ita ayar gaba ɗayan abin da take magana bai da alaƙa da abin da shi kuma yake ƙoƙarin kafa hujja da shi to duk waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da zaka lura da su don kar a ce ai aya ya kawo to aya ai dole ne a yadda da aya dole ne a yadda da aya ka san cewa wannan shine asalin rikicin khawarijawa sai mutum ya kawo aya sai ce ai aya ce mun kawo muku misalin haka suka ce sayyidina ali ya kafirta wai me yasa ali ya kafirta saboda ya dauki hukunci ya yarda cewa wani mutum yayi hukunci a madadin shi da wannan ya kafirta saboda Allah ya ce inal hukmu illa lillah to tunda Allah ya ce inal hukmu illa lillah hukunci na Allah ne kawai to duk wanda ya bai da hukunci ga wani mutum to ya zama kafiri ibnu abbas ya ce lalle mun ji wannan ayar amma kuma in muka karanto muku wata ayar da shi kanshi Allah ya danka hukunci ga mutane za ku yadda eh da aka kawo sai suka ce hazihi wahida eh to mun ji mun fadi wannan dayar to sai kuma kaza haka ibnu abbas sai da biya warware su ɗaya bayan ɗaya ashe kaga ayoyin da suke hujja da su amma suna fassara su ne daidai da fassarar yadda su suke fahimta shi yana sa na raba wani gwarzon malami a Bauchi wanda lokacin da rikicin ya fara tasowa da suka zauna da kattagin tafiyar idan ya jawo aya sai ya ce mishi ita wannan ayar da ka jawo waye ya fassara ta daga cikin malaman farko da irin fassarar da kai mata sai zuru zuru don ga tafsirin ibn kasir an aje ga qurtubi a cikin littattafai suke bi sai ce kaza ba sai a jawo sai ce a shi shine ya fahince ta sai a ce kai awa kai awa ana magana Allah yana fassara aya da kanshi annabi yana fassara aya sahabbai suna fassarawa cikin taka tsantsan kai kuma wani bididdigi a ƙarshen zamani yanzu kana cewa wai kai ka fassara ayar kai kai awa ma'ana ka fassara aya da kanka da haka ka kafirta musulmi ka halatta jininsu ka halatta dukiyarsu ka halatta yaƙa al'ummar musulmi kuma a ina ka samu wannan hukuncin a kai ne ka fitar da fassara a aya kai ma sai wani ya sha irin wannan giyar da ka sha ta wake shi ma ya ce ya fassara wannan ayar kai ma jininka ya halatta tunda ba dalilin da zai sa a karɓi taka kai ma sai a ce ba dalilin da zai sa ba za a karɓi tashi ba saboda haka jama'a hatta aya in za ka yi hujja da ita da irin waɗannan hadisai sai ka kawo me yasa ka karkatar da fassarar ayar daga zahiri ka koma zuwa kaza yanzu wannan hadisin yana nuna in ka ce wa musulmi kafiri yana nuna kai ma ka kafirta ba haka hadisin ke nuna ba amma kun ji malamai suna kokarin bayyana cewa a'a ba kai ka kafirta bane in kalmar ta dawo gare ka ta dawo maka a matsayin zunubin wanda ya kafirtar da musulmi ne domin abin da ka aikata zunubi ne daga cikin manyan zunubai amma ba ainihin kafirci bane kenan yanzu wannan babu yana kokarin fassara mana wasu kalmomi da ake gani suna kore imani sai malam ya ce a'a amma ba kore imanin suke gaba daya kammalar imanin suke korewa suna cewa imanin bai cika ba an fahimta wasu ayoyi wasu hadisai da muke gani suna cewa wani ya zama kafiri sai sai kaji malaman sun ce a'a abin da ake nufi wannan kufurin duna kufurin kafirci na butulci ko kun fahimta jama'a kai yanzu in ba don wannan fassarar ba dubi matar da ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama magana a cikin matan shi wata mace ce annabi ya aure ta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama imran dan husain ya bada labarin wannan hadisi yana cikin bukhari da nan muslim yace ashe dama ba ta son annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to kafarar jallayi tun daga wannan kalmar ashe dama ba ta son shi yanzu kai me matsayin wanda bai kaunar manzon Allah kafiri to amma yanzu ya ga bazawara ko budurwa ya ce yana son ta ta ce ba ta son shi kai yanzu su Aliyu da sai su jawo aya ba kya kaunar manzon Allah eh to kin zama kafira amma an gane ba wai kiyayya ce kiyayya irin kiyayya da ake wa manzon Allah ba rashin so ne na ɗabi'a don haka da wata ta zo ta gabatar da kanta ga annabi ta ce na kawo kaina ka aure ni da annabi ya daga kanshi ya kalle ta sai ya sunku da kai sai ya shiru ina ma'ana haka baya so to shi kuma yanzu annabi sai a ce yanzu baka kaunan musulma musulmin Allah baka kauna a abba wannan fassara ce za ta taso ba yanzu yanzu kauna ce ta tabi'a baya son ta a tabi'ance to ita ma wannan a tabi'ance ba ta son shi amma ba wai tana kin shi a matsayin shi na shi manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuna fahimtar yadda abubuwan suke kaga ashe kenan yanzu sai an fassara kauna wace iri kiyayya wace iri to dole sai ka rinka lura da abubuwa in ba haka ba kawai in ka dauki fassara daya da haka kai ta kafirta musulmi ko kai ta halatta jinin su karshe zaka rasa kuma wanda zaka kafirta sai ka dawo kaga to kai fa yanzu kai kadai ka rage to bai yiwa kai ma kuma ka zama kai kadai ne musulmi to ko kai ma ka kafirta kanka shikenan ka shiga cikin yuyu ko kuma ka musuluntar da sauran ka dawo ko kai tawili ko kuma ka ji tsoron Allah ka tuba ya rage maka ashe tun farko sai ka yi taka tsantsan ka san waɗanne ƙa'idoji ne da waɗanne fassarori ake bi a iya cewa wani ya kafirta yadda yake daga baya ba inda za ka zo kana wani mutsu-mutsu ko kauce-kauce domin ya yi abin da annabi ya kira kufran bawahan kafirci ƙarara wanda laka minhu min Allah sultan kana da hujja a wurin Allah cewa wani kafirci yayi ko kun fahimta jama'a matan nan sai ta ce ba ta son annabi sallallahu alaihi wa sallama ashe ta yi ta dan kunkuni a gida har aka daura aure aka kawo ta haba barin an kawo ta ta zauna ana kawo ta wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ta koma gefe guda sai ta zamanta a daki ranar angwanci sai annabi ya ce mata to ke ki matso kuma kusa mana da angwanki sai ta faɗi kalmomi munana waɗanda kalmomi ne na rashin ladabi ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam duk wata aya ta Qur'ani tana kan annabi duk wani hadisi shine yake faɗan shi ma ba sai ɗibo ayoyin nan sai ce tunda ni kika faɗa waɗannan maganganun eh kin yi ridda haka ne ko ba haka ba amma sai annabi sallallahu alaihi wa sallama bai mata wannan hukunci ba sai ya tashi sai ya fahimci shedan ne sai ya je sai ya shafa ta da ya shafa ta kuma sai ta ce a'udhu billahi minka Allah ya tsare ni daga gare ka kai yanzu ustazu mai imani me kake tunanin wani ya ce a'udhu billahi min rasulillah sai ka ce ya zama kafiri to a gaban manzon Allah ta faɗa haka amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai ce ta kafirta ba saboda akwai ka'idoji da ake duba kafin a kafirtar da wanda yake musulmi tukuna saboda ka'ida wato mas'ala ce wadda no going back in ka ce mishi kafiri to fa ta tabbata kafirin sai ka tabbatar ta tabbata ba wai abu ne zaka faɗi an jima kuma ka ce da Allah na yi kuskure wallahi kai ka ɗauka abin shashanci ne saboda haka tana fadin a'udhu billahi minka sai manzo Allah yace laqad uzti bi mu'az lalle kin nemi wanda zai iya tsare ki ya tsare ki Allah kike nema ya tsare ki eh sai yace Imran dan Husayn aje a raka ta gidansu sannan a bata zani da riga da mayafi dan Allah ya ce wa matti'uhunna على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين duk mutumin kirki in ya saki mace duk bacin rai ka dan kawo wani abu ka kyautata mata haka Allah yake talaka ne kai gurgudan talaucinka mai kuɗi ne kai gurgudan wadatarka Allahu akbar shari'a ce dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace a kyautata mata a kawo saiti guda riga da zani da bashi aka aka bata aka sallame ta annabi bai kafirta ta ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ta biyu ya zo wucewa ya ganta a jikin kabari tana kuka yace ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki haƙuri me tace ilaika anni tafi ka bani wuri innaka lam tusabbi musibati masifar da ta same ni dan ba kai aka dorawa ba yanzu wa take faɗa waɗannan kalmomin manzon Allah Anas da yazo ba da labari sai ya ce wa lam ta'rifhu amma fa bata san shi bane ka gani sharadin ka dora wa mutum laifi shine in ya san abin da yake ko ya san ma'anar abin da yake a lokacin da yaro dan shekara uku zai fara magana sai ka ji yana zagin uwar shi me yasa li'annahu lam ya'rifha bai san ta bane bai san wace ce ba yana ganin kai wata mata ce aka hada shi da ita ta bashi koko to yau in ta jinkiri sai zagi ubanta haka ne ko ba haka ba ka bari ya kai shekara goma sha bakwai wani ya zage ta irin wannan zagin da shi yake mata ka ga yadda ba a kwaranye yanzu ya santa kuna fahimta jama'a waɗannan suna daga cikin abubuwan da ake dubawa kafin a ce wani kafiri ne ko wani kaza ne ko wani kaza ne to amma galibi sai kaga cewa ɗan takife da ɗan acaba da waɗanda suke masu zafin kai da ɗumin kirji abin da suke sha'awa ma musulmi ya kafirta su hajjin daɗi suke ya kafirta kuma su sun kafirta shi yau wa buƙatar su ta biya yau dai kafin gari ya waye sun rage adadin musulmi sai kaga yana jin daɗi wallahi tallahi ku ji tsoron Allah Allah maraukakin sarki ya kiyaye to sannan wannan yana nuna kuma jifan musulmi da kalmar kafirci to yana daga cikin laifuffuka masu hadari kwarai da gaske don haka wajibi ne duk wanda ya taba yi da ganganci ko ya bayyana yayi da kuskure ya tuba in ya ambaci sunan wanda ya kafirta ya nemi wannan da cewa ya ainihin wato ya fi mishi kuma ya ainihin halatta mishi mun kawo misalai ainihin akan haka Allah madaukakin sarki ya taimaka to sannan sai muka fara tattauna bayani dangane da ina menene malamai suka ce da annabi ya ce faqad ba'a biha ahaduhuma dawan su wawaye gari da kalmar kafircin ko dai wanda aka jefawa ko kuma wanda ya je hota mun ji malamai sun fara bayani akan waɗannan kalmomi to ƙarshe dai bari ku ji abin da babban malami al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani bayan ya kawo maganganu masu ɗimbin yawa sai ya ce wa tahqiqu a ƙashin gaskiya saboda Allah annal hadisa shi wannan hadisi siqa li zajr al-muslimi an an yaqula zalika li akhihi al-muslim shi hadisin annabi ya faɗe shi ne don a kwaɓi musulmi game da ya ainihin wato kafirta ɗan uwan shi musulmi وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغيرهم wannan hadisin annabi ya faɗe shi ne ma fa tun kafin a samu khawarijawa wato khawarijawa su ne bala'i na farko da suka fara faruwa a musulunci jama'a sun rigayi yan shi'a sun rigayi duk wani dan takifi da ka sani su ne mutanen farko da suka fara wahalar da sahabbai suka kawo fitina a cikin al'ummar musulmi shi yasa na ga muku hadisi na nan cikin bukhari da muslim Abdullahi dan Umar yana ya zama dattijo ya rinka cewa wayyo Allah ga wasu ƙananan yara sun bayyana a ƙarshen zamani ayoyin da muka san cewa akan kafirai suka sauka yau ga su suna ɗiban su suna dankara su akan malaman sahabbai kuma suna kafirta su da waɗannan ayoyin ko an fahimta to wannan hadisi annabi ya faɗe shi ne tun kafin khawarijawa su bayyana waɗanda su ne suke sarraf su kafirta mutane wa qila ma'anahu raja'at alaihi naqisatuhu li akhihi ai wasu malaman suka ce ma'anar wannan hadisi shine ita wannan kalma da ya faɗi ta kafir ta kafirtawa wato at-takfir din to ita ce ta dawo kai shi wa ma'asiyatu takfirihi da kuma zunubin kafirta musulmin wa hadha la ba'sa bihi ibn hajar yace wannan fassara daidai ce babu laifi a dauke ta wakila wasu ko cewa suka yukhsha alaihi an ya'ula bihi zalika ila al-kufr abinda hadisin yake nufi shine ana jiye mishi tsoron kada wannan kalma ta juye ta zame mishi kafirci shi da kanshi kama kila kamar yadda malamai kan ce al-ma'asi baridul kufri saban Allah to alama ce ta kafirci in mutum ya fara sabon Allah daga makaruhi to zai tafi zuwa ga haramun daga haramun zai iya wucewa zuwa ga kafirci fa yukhafu ala man abba man abamaha wa asarra alaiha su'ul khatima dan haka ake jin tsoron wanda duk ya dimanci irin wannan kalmar jama'a ya kuma doge akan ta ko ana jiya mishi tsoron mummunar cikawa wallahi tallahi jama'a mun ga irin wannan a tarihi ba don tarihi tarihi ya wuce kuma babu fa'ida ba ko da na ambaci sunaye daga cikin wasu waɗanda yanzu in na kaɗa dama ko hagunan sai na zaro littattafansu suka rinka irin wannan wauta ta kafirtar da musulmi da kafirtar da malaman musulunci akai ta kokarsa suka yi suka zo suka yi su'ul khatima anan kurkusa akwai waɗanda haka ta faru gare su a yanzu haka a ƙasar nan akwai ire-iren waɗanda suka jarabtu da irin waɗannan abubuwa da yake Allah ya san ba da gaske suka rinka yin waɗannan abubuwa ba balle ya zama kuskure ne sun rinka yi don cin mutunci ne a yau sai Allah madaukakin sarki ya lalata su suka waye gari suka bi munanan akidoji suka da dawo suna fada da abin da suka kasance su suke ginawa a waɗancan lokuta don haka kai taka tsantsan musulunci ba wasa bane malanta kuma ba shirme bace idan hayaniya kake so je kaka shiga siyasa ku je can ku gama hayaniyar ku dama dogo ne amma ma damar malanta ce musulunci ne to wallahi tallahi da jiddiya ake da gaske ake yi Allah madaukakin sarki ya taimaka قال الجامع عفى الله تعالى عنه عندي أرجع الأقوال هو ما قاله القرطبي كما أشار إليه الحافظ وخلاصته أن رجوع الكفر إلى القائم إذا لم يكن المقول له أهلا لتلك الكلمة إنما هو رجوع معرته وإثمها لا رجوع نفس الكفر إليه بمعنى كونه يخرج بقوله من الإسلام ƙarshe dai mai littafi babban malami a sheikh muhammad ali adam ya ce ni maganar da na fi gamsuwa da ita ita ce fassarar da ƙurtubi ya yi ƙurtubi abul abbas malamin ƙurtubi abu abdullahi mai tafsiri wadda ita ce maganar da ibn hajirin ya nuni a kanta a cikin fatuhul bari ita kuwa wannan magana tana nuna cewa ne anna ruju al-kufri ila al-qa'il idza lam yakun al-maqula lahu ahlan li tilka al-kalima shi wanda ya jefa kalmar in ya zama wanda aka jefawa bai cancanta ya dauki kalmar ba to inna ma huwa ruju'u ma'arratihi munin kalmar wa ismuha da kuma zunubin kalmar shine zai dawo ainihin gare shi wa ismuha la ruju'a nafsil kufr ba wai dawowar asalin kafirci ba ilaihi zuwa gare shi bi ma'ana kaunihi yakhruju bi qawlihi min al-islam ba wai ana nufin dan ya kafirta wani ya zama shi wancan bai kafirta ba to shi ya dawo ya fita daga musulunci wa qad sabaqa domin bayani ya gabata anna min an-nusus allati waradat bi lafz al-kufr mahmula ala kufrin duna kufrin cewa akwai lafuzza da yawa waɗanda sukan zo a Qur'ani ko hadisi su nuna kaza kafirci ne amma ba kafirci suke nufi wanda ke fitar daga musulunci ba وقد عقد البخاري امام البخاري في كتابه في في كتاب الايمان من صحيحه لذلك بابا بخاري ya kulla wani babi ma wanda yake nuna haka a cikin littafin shi sahih al-bukhari fa qala yace babu kufran al-ashir babin da ke bayani akan kafirci wa abokin zama wa kufrun ba'da kufrin da kuma kafircin da ke ƙasa da kafirci ina ma'ana kafirci wa abokin zama shine kafircin da muka faɗi mata suna yi ka kyautata mata rana ɗaya in ka gaza ko ta ga gazawa daga gare ta sai ta ainihin ce tunda kake baka taɓa kyautata mata ba ثم أورد فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه ويكفرن العشير من ذن الله يتي ماتا سنا كافر cewa miji suna kafir cewa abokin zama wa yakfurna al-ihsan sannan suna ainihin kafircewa duk kyautatawa da aka yi musu me ma'ana kafircewa anan kamar yadda muka bayyana sai da aka tambaye annabi tun a gaban shi cewa ayakfurna billah yanzu mata da suke haka sun kafircewa Allah kenan sai ya ce a'a suna butulcewa miji ne kuma suna butulcewa duk alheri da aka yi musu malam yace fata'ammalhu ka tsaya ka lura da wannan fassara bil insafi cikin natsuwa da adalci wallahu ta'ala a'lamu bis sawab wa ilayhi al marji' wal ma'ab wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil kaji yadda malam ya cike wannan bahasi jama'a abinda karatun yake nunawa dama muslim yana kulla kitabul iman ne yana kawo waɗannan hadisai dan ya nuna maka wasu nassoshi waɗanda a zahiri ake fahimta kafirci ne a halin ba kafirci bane ma ahwajana ila amsal hadhihi ad-durus wallahi muna da buƙatar irin waɗannan karatuttukan a ƙasar mu musamman yayin da ƴan harbatu mati da ƴan takife suka yawa eh nassi ne ya rike amma bai je ya binciki me malamai masana suka faɗi game da nassin ba ko an fahimta jama'a to kuma in kai magana wani lokaci sai ce ku kenan sarakan sharhi a'a ai tun farko addinin musulunci da sharhi ya fara dan haka duk lokacin da aka cire sharhi ko to matsala za ta faru qur'ani ne sahabbai suke karanta suna kuskuren fahimta saboda babu tafsiri larabawa ne waye malamin su annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama amma in suka karanta sai su gaza fahimta abu ko kuma sai su je su yi aiki sai aikin ya zama kuskure dubi sahabi ammar ammar ustazu ne mai karfin imani ya san hukuncin idan mutum janaba ta kama shi idan babu ruwa ga yadda za a yi idan babu idan alwala ta kama shi in ba ruwa za a je a yi taimama taimama ina za a yi za a shafi fuska za a shafi hannaye ya san wannan hukuncin to yau sai annabi ya aike shi zuwa ga wata anguwa ya tafi kwana ɗaya kwana biyu ne sai janaba ta kama shi sai ya gwada cewa to idan alwala ce ta kama ka babu ruwa za ka shafi fuska ne da tafukan hannaye to yanzu tun da janaba ce jiki kenan ko sai je cire kayan shi gaba daya sai je samu wani lungu sai ta burgima kamar yadda jaki yake yi da ya gama sai ya sa kayan shi je ya sallah da ya zo ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce a kayan kuskure yanzu kun ga aya ce ta qur'ani ya fassara ta amma ya yi kuskure sahabi ne ayar taimama ya fassara sai aka ce mishi a'a kiyasi kuma sai kiyasin ya zama mai ba haka yake ba sai da annabi ya mishi mai sai da ya mishi tafsirin aya sannan sahabi ne ya karanta aya game da azumi wa kulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad haka ayar ta fara sauka iyakan nan ta sauka ku ci ku sha har sai kun iya bambance fari daga bakin zare shikenan sai ya shiga daki ya samu bakin zare da farin zare manya manya ya aje su tarnaki abin daura jaki ko doki ya kulle kofa da windo ya ci gaba da cin abinci har da ruwa ya haske ya sadado daki sannan ya ga wannan fari ne wannan baki ne sai ga to yanzu ne ba a daina cin abinci to amma sai ga anya kai fasara nan ba ta yi ba sai zai ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ga abin ne sai annabi ya dariya ya ce tab lalle matashin kanka na da girma dan da ya tashi sai ya samo bakin zare da farin zare sai ya sa matashin kai sai ya lullube su sai ya kwanciye shi da asuba ta yi sai tashi ya zauna ya jawo abinci ta ci yana ta sha yana ta shagalin shi yana yana duba gari in ya iya bambance wancan baki ne wannan fari ne to sai ya tsaya to da haske cika daki kun ga karfe bakwai mata yake nan ko shikenan sai ce ka amma an ya fasaran nan sai je sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ka wallan matashin kanka yana da tsawo eh don abin da duhun bakin zare yake nufi shine duhun dare abin da farin zare yake nufi shine hasken alfijir to in har ya zama matashin kanka zai iya lullube duhun dare da hasken alfijir ka matashin kan nan na da girma sai annabi ya ce abin da ake nufi duhun dare ku ci in har da sauran duhu idan hasken alfijir ya fito to shikenan sai ku daina cin abinci ka duba wannan sahabi ne ya kuskura fasara yanzu zai ka samu wani dakiki wanda duk duniya ba wanda ya taba koya mai karatu saboda ya zauna ya gardanta ya hada hadda ustazai sun ziga shi cewa ya hada hadda sai ya dauka cewa wai ya san qur'ani ko kun fahimta jama'a abin da ya rinka rudan mutane fa kenan sai ce to ai ya haddace qur'ani ai ya hada hadda ai ai in yana jan aya da kai yake ja duk wannan ba dalili ne akan cewa ya fassara ayar daidai ko ya santa ba saboda haka ku kiyaye kowace aya kai kokari ka je ka ga me malamai suka ce game da fassarar ta kuma kana da cancantar ma ka je ka duba maganar malaman ko kuwa sai ka je an koya maka tukuna duk waɗannan fa dalilai ne waɗanda idan aka bi su za ku ga cewa al'umma ta zauna lafiya amma tasabbara litadris kullu muhawwis kowane ɗan ta kife ya hau kujeran malanta yana ganin cewa shi ma yanzu ya cancanta to lallai fitina za ta faru yanzu dai ga azumi ya kusa suna nan suna ta shirya kananan ustazai da muridai kowa wai dan a ce wai ya tura almajirai 60 suna can suna tafsiri tafsiri suke ko tafsiri Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka ku kiyaye jama'a Imam Muslim ya ce wa haddathana Yahya ibn Yahya at-Tamimi wa Yahya ibn Ayyuba وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه muslim ya ce malamina mai suna yahaya dan yahaya at-tamimi wato annai saburi almajirin imam malik ne ya taho daga gabas ya zo koyi karatun muwatta a wurin imam malik ya koma shine ya kai wasu muslim muwatta a lokacin suna matasa allahu akbar wannan shine abin da ake so ko da mutum ɗaya ne daga cikin ku ya fita ya je ya je ya ɗibo ilimi wurin malamai ya zo ya tara ku ya karantar da ku sai ya zama shine musmiduku wato shine babban malamin da kuke samun isnadin duniya a wurin shi don ba kowa bane yake da iko da samun yancin fita tun a wancan zamani misali a yamma lokacin nan a ƙasar Andalus Ibn al-Arabi shi kadai ne malamin da ya kewaye duniya kaf ya je wurin malamai ya karbo ilimi da ya zo ya zauna sai ta karantar da mutane har ibn abdulbar bai fita ko ina ba saboda haka dama ce amma yanzu daga cikin fitinar da ɗalibai suka samu shine idan ba zai samu ya tafi jami'ar madina karatu ko misra ba to kuma ba zai girmama waɗanda suka yi karatun ya je koya a wurinsu ba hatta su kun malaman mu dake jami'ar islamiyya su garban al-ghamidi da su ali nasir al-fakihi da sauransu kullun abin da suke cewa wai ku ba za ku je ku karantar da mutanen ku ba dan me muka karantar da ku dan menene har yanzu kuka nace mana misali yanzu al-qiblar jami'ar islamiyya yanzu ba akan Najeriya take ba ba akan Ghana take ba me yasa daga shekara 40 zuwa yanzu jami'ar islamiyya tana ta diban mutane to tambayar ita ce ina waɗanda aka ɗiba me kuke yi abin da ake sa rai yanzu suna can suna karantar da mutane to yanzu alƙiblar su hatta a Najeriya ku ji hatta a Najeriya yanzu alƙiblar su ko sun kada ta wajen Niger Delta ne ƙasar Inyamurai da ƙasar waɗannan yan yan yan Niger Delta me yasa saboda sun fahimci da bahaushe da bafulatani da babarbare da bayarabe shekaru arba'in da suka wuce su aka yi ta ɗauka a jami'ar islamiyya babu yan naija delta babu inyamurai to yanzu yanzu zarban ya yi ritaya ba da jima wannan ba amma ya ba da dokar cewa in har an samu dan naija delta ma damar dan naija delta ne tabbas kawai a kai mishi takardun shi automatically za a ɗauke shi a jami'ar madina ashe kun ga su ne abin ne da manufa yanzu a garin nan khirrijan jami'ar islamiyya daga shekara ashirin da ta wuce ko ashirin da biyar suna nan a kano a ghana a ko'ina duk za ka same su to ina ne babu su su waɗancan waɗanda aka fitar da su aka koyar da su me suke yi abin da ake sa rai yanzu su kuma suna karantarwa don wani ikon allah duk irin malamin da jami'ar islamiyya take da shi a yanzu to akwai irin shi a Najeriya ta Arewa wanda suka yi karatu da dan Najeriya ta Arewa duk irin malamin da Jami'ar Islamiyya take da shi a yanzu to akwai irin shi a ƙasar Yarabawa wanda ainihin a Jami'ar Islamiyya tare suka karatu da wadancan to kenan yanzu wancan da zaka tafi kai karatu yin shi ga irin shi kuna da shi a Kano ga irin shi kuna da shi a Sokoto ga irin shi kuna da shi a Ibadan ko kun fahimta jama'a to amma kananan ɗaliban in suka taso su kuma sai su ga cewa a so yake yi wai inda kai ka je shi ma ya tafi saboda abin ya zama siyasa wai kai kana ganin dan menene za a ce wani garin ku ɗaya shi ya karantar da kai ko kun fahimta jama'a shekaru ashirin da suka wuce karatutukan da muka rinka karantar da ɗalibai tsakanin muciya har zuwa dawowar mu anguwan nan sai ɗalibi ya je jami'ar islamiyya ya dawo yana hura hanci sai ya dawo sai ya ji ya zo da karatu sai sai ji a wadan tuni mu an karantar da mu nan tuni mun wuce nan haka ake ko haka ne ko ba haka ba ɗaliban makarantar nan sun shaida haka to amma me yasa ya kwarzabi kanshi a lokacin shi ba zai zo nan ya karatu ba a'a shi ma so yake can ya tafi can wai shi kawai so yake a ganshi da karatun shi ba wanda ya karantar da shi a kasan nan to wace riba za ka ce yahya ibn yahya at-tamimi mutumin mai sabo ne kamar yawa ne yake ga su imam muslim to ya samu albarkatuwa ya je ya koyo muwafa a wurin imam malik da ya dawo sai suka zauna a gaban shi kawai sai karantar da su shi kenan yahya ibn yahya al-andalusi al-laifi shi kuma mutumin yamma ne shi ma ya zo wurin imam malik madina ya koyi muwafa da ya koma yamma sai ainihin almajirai suka kewaye shi sai suka ɗibi karatu a wurin shi Abdullahi ibn Yusuf at-Tinnisi shi kuma ya taho daga ƙasar Masar Abdullahi ibn Yusuf al-Qanabi shi kuma ya taho daga ƙasar Sham dukkan su suka koyi muwatta sai kowanne ya koma garin su yana karantarwa shin abin da dama kake so kai karatu ko kuwa certificate in certificate ba kake so yanzu ka daina bata kanka lokaci ba sai kai karatu ba yadda ka san ana sai da cinyar sa haka ake so da certificate da PhD amma in ilimi kake so to ka kwantar da hankalinka ka je ka yi karatu kawai saboda haka ɗaliban ilimi ku daina jarabtuwa da cewa dole sai ka je madina dole sai ka tafi ainihin misra dole sai ka je kaza ina tabbatar muku yadda irin guguwa take kadawa a duniya a yanzu ko al'amuran nan gaba ba zai yi ka fita daga ƙasar ku ba ma nan gaba ba zai yi ka fita daga ƙasar ku ba a to gashi dai kana gani yanzu yanzu karatuttukan nan da muke yan tudun wada ne yan kaɗan suke iya tahowa a cikin gari ɗayan ma kenan kaga ba za ka iya zuwa daga wata anguwa ka je wani wuri ba ga karatun kuma muna muna ci gaba da yi ashe in ka samu wanda zai karantar da kai a garin ku ba Allah ya rufa maka asiri ba galibi sai ka ji mutumin zarewa ya ce kai ai a Sokoto akwai ilimi sai ka ji mutumin Sokoto kuma ya ce kai a Zaria akwai ilimi a'a sirrin baka gane bane kai ba sakwace in ka zo Zaria to kawai karatun ka zo yi dan haka ba za ka je wurin daurin aure ba ba za baka san kowa ba kowa bai san ka ba ba za ka je wurin kowa ba kowa ba zai zo wurin ka ba sai ka natsu kai ta karatu to sai ka dauka wai garin ne da karatu a garin ku akwai malamin da karshen ta yafi wannan da yake karantar da kai a Zaria amma a can da ya fara karantar da kai sai a ce yau za a je daurin aure yau za a yi tafiya wuri kaza yau akwai kaza sai ka gaza zama kai karatu to sai ka rinka ganin a'a a Zaria akwai karatu shi ko mutumin Zaria ya tafi Sokoto sai ga a Sokoto akwai karatu duka matsalar shine kun kina tsuwa ne ku yi wa kanku tunani da tsarin cewa menene nake bukata yaya zan bi hanyar da zan ci nasara akan abu ko kun fahimta jama'a ni yanzu ban yi karatu a jami'ar islamiyya da ke madina ba amma mafi yawancin professors da suka gabata shekara talatin ashirin na jami'ar islamiyya duk na yi karatu a hannunsu kuma bana ba fariya nake ba bana shakkar duk wani wanda ya karatu har ya kai phd wallahi daga jami'ar islamiyya to yanzu ba na jarabci kaina ni fa sai na yi jami'ar islamiyya ta madina da ƙarshen ta nayi me da ƙarshen ta nayi biyu biyu tun suna zuwa ƙasar nan sai in je in samu malami algafa ta malam eh ni ɗalibin ilimi ne ina so ka karantar da ni ne sai bincike ni to ina sai a sa min littafi kaza a cikin wata guda ka ganna na haddace littattafai guda nawa guda biyar na haddace kaza na sauke kaza me yasa ba abin da ya shafe ni ka sauka a hotel ɗinka a Kano ko a Sokoto ko a Katsina eh to zan je in ka yadda zaka karantar da ni da yiwa ɗakin mai gadi zan rinka kwana a hotel ɗin ba ruwa na zan je mai abota da mai gadi in je da yar tabar mata in kwanta da sanyi da zafi duk ƙarya ne ba ka da bukata ne ya biya mini karatu eh ya ganni na zo test bai san ina na kwana ba a hotel ɗin da ya sauka yana can cikin air condition ni kuma ina can sauro na cizo na amma almuhimmu da in dauki karatu to amma wani zai ce ha ha ba ina ha ina ai sai ran da alamar ya gyaru zauna ya gyaru ko kun fahimta jama'a idan muka tafi can muka bi su zaka je ka same shi ne har gida algafa ta malam ne dalibin ilimi ne ina so zaka ringa biya min karatu ne ce to shikenan to ina za mu ringa haduwa a to mu hada nan masallacin ka shikenan ana yin sallah azhar sai ka matsa sai biya maka karatu a nan masallacin zaka ringa kwana a nan zaka ringa wanka kana samun wata gurafa gefen masallaci kana ci kwana bakwai kai karatu mai yawa duk yanzu ɗaliban ba su da wannan fasahar in ka ba shawara sai ce ina shi gaskiya ba zai iya wannan wahalar ba shi wai jira yake ya samu jami'ar islamiyya a bashi daki da iya condition ya kai matar shi ana bashi tattasai da kosai yana ci kullum yana jin dadi in ba a samu haka ba shi ba zai karatu ba to sa'annan a nan kasar fa ga malamai nan zankare a cikin suraye suna karatu a to shi gaskiya saboda Allah ya rena su saboda mai su ba certificate ne da su ba su ba yan hayaniya bane da rudu ba zai je su koya mai risala askari kurtubi da sauransu ba shi fa yana jiran sai ran da jami'ar islamiyya ta samu dan haka sai waye da riya ya bata bakatanta ko kun fahimta jama'a shi sa sai ka ga hatta waɗanda ake ɗauka jami'ar islamiyya fa idan aka ɗauke su jami'ar islamiyya aka zo ana binciken kai a garin ku mai ka karanto sai a same shi MT saboda bai yi karatu wurin malaman ƙasar su ba to don haka sai je yau jami'ar islamiyya sai dawo sai malaman ƙasar sai su ɗauka mashirmanci ne don certificate yake da shi in aka ce mai zo karantar da risala ba zai iya ba zo karantar da qurtubi bai iya ba zo karanta mana alburda bai iya ba karanta mana ishiriniya bai iya ba karanta mana makama ta hamdani bai iya ba karanta mana ta hariri bai iya ba duk bai iya waɗannan abubuwan ba sai ce to kai wannan ne me ka karanta sai ce ai na da digiri sai mu dubo dubo shi ce digiri eh digiri jo to na mun dubo da digirin ka shi kawai sai yake ji kana jan risala kana fasara ta to shine kana da karatu amma wai yana da digiri mu duba kuma bai san digiri ba shi kawai madarar karatu ya sani kuma kai baka da shi kuma ka ce a mutunta ka to saboda haka ku tsaya ku yi wa kanku tunani jama'a ka tsaya ka yi indigenous karatu ka samu ilimi ilimi irin na kasar ku sannan in ka fita can din zaka je ka haɗu da su sai ka ji wani kuma ya ce yana son ya koyi karatu wurinka ko kun fahimta jama'a a can zaka je zaka haɗu da su ɗaliban ilimi wani ya taho daga ƙasar Syria wani ya taho daga Misra in ya gane kai karatu irin karatun ƙasar ku sai kuma yace don Allah yana so ka rinka biya mai karatu sai kaga kai ka je karatu wurin Larabawa in ka tashi kuma ga Larabawa sun zo sun kewaye ka kai ma kana karantar da su me yasa saboda sun gane kana da wani abu ba haka ka taho empty ba amma sai da waya babu islamiyya an zo kaddamar da dalibai sai a ce kai eh matani nawa wato littafi nawa ka sauke kafin ka zo ka sauko kafin ka zo na ka sauko sai ka ga yayi shiru na ka samu wani dan Najeriya na kusa da shi sai ce ka karanta iziya sai ce a risala fa a qurbi fa a to an hana rifa eh a an fara mana islamiya aha an fara maka shi da ka je ka zama gola daga haka ka gudu shine nan ka taho karatu sai a ce to nan ba littafi ba karanta maka ba syllabus ne ka ci kaza ka ci kaza ka ci kaza ka ci kaza sai kuma a ji a bincike ka waɗannan abubuwan ga sunan ga irinsu to dole ne ka tsaya ka mutunta malaman ƙasarku ku kiyaye jama'a akwai ilimi ilimi duk abin da kake so bi ghaddin nazar kau da kai game da wannan shirme da kake jin a ce sun yi shirme nan sun yi shirme nan su ma waɗancan ba sa rasa nasu shirman amma almuhimmi shine akwai ilimi malaman nan suna nan da ilimi malaman soro sun iya lugha sun iya hadisi sun iya fiqhu sun iya kaza je ka su koya maka kuma a cikin haka ne zai iya sa ka zo kana da'awa da karfin hali kai ka san me ake ciki nan ne zaka iya tunkara su cewa kaza daidai ne kaza ba daidai bane dan sun san abin da kake fadin ka sani ba kawai saboda kawo digiri ba sai ka zo kawai kana maganganu sai su ji shirme kake yi don haka ku natsu ku fahimci waɗannan abubuwan jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka muslim ya ce malamin mu mai suna Yahaya dan Yahaya at-Tamimi ya karantar da mu hadisi da malamin mu mai suna Yahaya dan Ayyuba Yahaya dan Ayyuba shine Yahaya dan Ayyuba al-Maqabiri sun karantar da mu da Qutaybatu dan Sa'id da Aliyu dan Hujr waɗannan malaman guda hudu dukkansu sun karantar da Imam Muslim jami'an gabaɗayan su su hudun an Isma'il ibn Ja'far sun karɓo daga nasu malamin mai suna Malam Sama'il dan Ja'far kala malam sama'ila yake cewa shi kuma yahya ibn kala yahya ibn yahya sai muslim yace yahya dan yahya yace akhbarana isma'il ibn ja'far shi sai yace akhbarana isma'il ibn ja'far isma'il dan ja'far ya ba mu labari an abdullahi ibn dinar daga abdullahi dan dinar wato cikin malaman guda hudu sai muslim ya cire guda ɗaya sai ya ci gaba da riwaya daga gare shi da da ainihin sigar tashi riwaya Abdullahi dan dinar tabi'i ne annahu sami ibn umara yaqulu ya ji Abdullahi dan umar yana cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah ya ce ayyu mamri'in qala li akhihi ya kafir duk mutumin da yace wa dan uwan shi ya kai kafiri faqad ba'a biha ahaduhuma to ainihin dawan su ya wayi gari da ita wannan kalma in kana kama qala idan ya kasance ainihin kalmar ta kasance kamar yadda ya faɗa wancan to ta hau kan shi wa illa raja'at alaihi in kuma ba haka ba ita wannan kalma ta kafirtawa ta ainihin dawo ga shi wanda ya ainihin faɗe ta ga ainihin akan shi kenan Allah madaukakin sarki ya taimaka babu dawami hali imani man raghiba an abihi wa huwa ya'lamu babin da ke bayani akan halin imanin wanda ya kyamaci uban shi yana sane da cewa uban shi ne haka yanzu ana ku fuskar? na'am menene hadisin ko hadisin Zuhair ibn Harb na'am shine eh shine kamar yadda dai nake gaya mana babu kan musulmi babu bayani hali imani man raghiba an abihi wa huwa ya'lamu babin da ke bayani akan halin imanin wanda ya kyamaci uban shi a halin yana sane da cewa uban nashi uban shi ne wato ka tabbatar da cewa wani uban ka ne amma saboda wani bacin rai da ya faru a tsakaninku sai ka dawo ka ce ba uban ka bane kun ga wannan kyama ce na ɗaya na biyu sai ka kyamace shi koda da suna sai zama ba ka sa sunan shi a wajen sunanka to wannan matsalar tana taɓa imani to sai malam yake cewa to ga wanda ya yi wa uban shi irin haka ya kafirta kaga ana ƙoƙarin fassara wasu kalmomi ne da annabi ya faɗi don karka ji wani yawo wa uban shi haka ka dauka ba komai ko kuma ka dauka da komai to koman kuma yara matsayin koman to shine ake so a bayyana maka menene gaskiyar halin ma'ana yanzu kun fahimci kenan muslim yana kokarin fassara irin waɗannan abubuwan ne don a yi musu kyakkyawar fahimta an fahimta jama'a wato hasilin maganar ita ce haramun ne ka kyamaci ubanka ko ta wace hanya ma damar ka san ubanka ne to amma ita wannan haramun din ana so a yi mata kyakkyawar fahimta kar a wuce abin da ya kamata kar kuma a gaza abin da ainihin ya kamata shine kenan kullum bayanin da muke muku ita da'awar mu in nace da'awar mu ita ce da'awar da su Imam al-Bukhari da Muslim suka rubuta littafan nan waɗanda mu da muka zo daga ƙarshen zamani muke da aqida irin tasu yanzu muka ɗauki littafan muke fassara wa musulmin zamanin mu shine da'awa ce moderate mu ba masu zafin ra'ayi bane amma kuma mu ba masu sassauci bane in muka ce sassauci shine sakaci ma'ana mu tsakatsaki ne mu zafafa wurin zafafawa mu sanyaya wurin sanyayawa don haka kake gani waɗanda suke ɗaukar zafi to suna faɗa da mu sai su haɗa mu da waɗancan masu sanyayawa waɗancan kuma waɗanda suke sanyayawa su kuma sai suna faɗa da mu su ma kuma sai su haɗa mu da waɗancan masu zafin mu kuma muna bin uslubi ne na Qur'ani da hadisi akwai inda Qur'ani ya ɗauki zafi akwai kuma inda Qur'ani yake tafiya sannu sannu to sai muke daukar haka ake musulunci to sai zama waɗancan ba sa fahimta haka saboda su sun take wuta ne gaba ɗaya ba sassauci waɗancan kuma gaba ɗaya sun runguma hannunsu su kuma sam babu ɗumi balle ma ta zafi to da'awar mu bata yadda da haka ba jama'a saboda hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda nake ishara akan shi ran nan shine nazo nake so in dan tsaya anan in karanta mana shi tukuna gashi nan hadisi ne sadara ɗaya da rabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wannan hadisi da Abu Hurairah da Abdullah dan Mas'udin da Sayyidina Ali da Abdullah dan Amr dan Az da Abdullah dan Umar da Mu'adh dan Jabal da sauran sahabbai suka ruwaito shi yake cewa yahmilu hadha al-ilma min kulli khalaf in uduluhu wannan ilimi da annabi ya zo da shi manzon Allah yake cewa a kowane zamani ya biyo baya to adilai na daga cikin wannan zamani su ne za su ɗauke shi su yaɗa shi to me ake nufi da adilai su ne waɗanda suke ‘yan tsakatsaki waɗanda ke daidaita al'amari waɗanda ba su zaƙe ba kuma ba su gaza ba yanfuna anhu tahrifal ghalib idan suka dauki wannan ilimi na sunna ga abin da za su rinka yi da shi karkacewa ta waɗanda suke zakewa to za su rinka kore ta cewa ba musulunci bace ba musulunci bace waɗannan sun yi guluwi sun zama extremists suna kawo extremism suna zakewa suna zafafawa akan komai su zafi ne kawai to masu irin wannan ilimin za su rinka kore wannan zafafawar sannan wantihalal mubtilina da kuma barnar mabarnata waɗanda su kuma saboda sakaci sai su bar mutane suna lalacewa don haka kun ga da'awar mu ba ta tafiya tare da da'awa irin ta 'yan boko haram ko kuma irin ta 'yan kungiyoyi irin na izala ku kiyaye wannan da kyau tun nake faɗin haka sannan da'awar mu ba ta tafiya da irin da'awa ta 'yan brothers ko kuma da'awa irin ta 'yan ɗaruku ba ta tafiya akan haka saboda waɗancan suna zafafawa waɗannan kuma suna sanyayawa kalau to da'awar mu ba ta tafiya haka don haka in an kalle mu ta wani gurin shine wani lokacin an ji mun dauki zafi sai ka ji an ce mu ma da'awar mu irin ta yan boko haram ce ko da'awar mu ma irin ta yan izalu ce in muka dauki sanyi wani lokacin sai ka ji waɗancan sun ce ai mu ma irin yan dariku ne ko kuma mu ma irin yan brothers ne ba haka abin yake ba yanayi ne akwai inda ake ɗaukar zafin akwai kuma inda ake daidaitawa to kuma kuna jin hadisin nan yana faɗin daga cikin ka'idar da'awar ita ce me idan waɗancan suka zaƙe to da'awar mu za ta zo ta daidaita idan waɗannan kuma mubtilina waɗannan mabarnata waɗanda saboda sassauci za su bar al'umma su ta lalacewa su ma kuma ba ma barin su sai mu ce ba daidai bane wa ta'wilal jahilina sannan da ta'wili kuma na jahilai waɗanda ba su san addini ba waɗanda kawai su kokarin da suke su karkatar da addinin musulunci ya rinka dacewa da san zuciyar masu son zuciya dan haka wannan hadisi sahihi wanda al-Imam Ibn Abdul Barri ya rawaito shi a cikin littafin shi Jami'u Bayanil Ilm wa Fadlihi sannan Malam Salim ya zauna ya rubuta littafi Irshadul Fuhul إلى تحرير النقول في تصحيح حديث العدو رواية ودراية ورعاية وانا اللي تافي كده كرنت أشياء شرح وانا قيمين حديث اللي تعرض الساقوان من ده حديث يكيد أو كدش دون هكا كتياي دعوة سلفية با قنجيا بچي ba ɗariƙa ba ce amma manhaji ne wajen wato tafarki ne wajen fassara ayoyi da hadisai shine mu muna ɗiban ayoyi ne mu rinka fassara su da junansu muna ɗiban hadisai ne mu rinka fassara su da junansu muna ɗiban ayoyi mu fassara hadisai da su mu ɗibi hadisai mu fassara ayoyi da su sa'annan mu rinka ɗiban fassarori daga malaman farko muna ainihin fassara ayoyi da su da hadisai saboda haka gaskiyar lamari jama'a ita asalin da'awar kun ji yadda take idan wasu suka baƙe ba ma yin shiru idan wasu kuma suka sassauta yadda al'amari zai lalace su ma ba ma yin shiru idan baka fahimci wannan game da da'awar mu battini to ka fara fahimta ka ji daga bakin mu shi yasa da'awa ce wadda babu wata kungiya a Najeriya ko a duniya wadda take yin irinta domin masu irin wannan ba sa shiga kungiya in ko suka shiga kungiya to ka sa musu ranar lalacewa ku kiyaye saboda duk wata kungiya zai zama kawai ga wani abu da take son ta cimma kuma ba za ta sassauta a kai ba to shi kuwa salafi zai tafi zai tafi zai tafi zai tafi zai tafi ya ɗauko zafi idan ya ga wani nasu ya ce a sassauta to sai ya ce bari ya sassauta idan ya ɗauko sassautawa in ya ga wani nasu ya ce a zafafa to sai ya zafafa a wurin saboda haka tafiya salafiya tana ainihin tafiya ne tare da yadda ainihin nassi ya kada sai kai ma ka kada haka amma ba za a ji wani wuri nassi ya sassauta kai kuma ainihin sai ka ce dole tunda ka take wuta ba yadda za a yi sai a baka sai ka kai rami ina fatan kuna fahimta jama'a dan haka abu na farko da zaka fara fahimta a cikin wannan babin shine kowa dole ya mutunta uban shi ka ji wannan to in aka ce a mutunta uba to in wani ya ɗauko mutuntawar cewa ta kai a bauta wa uba sai mu ce ba mu yadda ba idan kuma wani ya ɗauko a wulaƙanta uba sai mu ce ba mu yadda ba to waɗanne haƙoƙi ne Allah maɗaukakin sarki ya bai wa uba waɗanne haƙoƙi manzon Allah ya bashi to a bashi saboda haka daga cikin haƙoƙin ubanka a kanka shine na farko ka rinka danganta kanka gare shi kar kai kyamar ubanka ko da fir'auna ne zaka cewa sunanka ka ce Muhammad ibn Fir'auna ba aibi bane ko kaɗan sunan bai yi muni ba domin yanzu ba wai ana danganta Muhammad ne zuwa ga aƙidar Fir'auna ba jinin Muhammadu ake dangantawa zuwa ga zuwa ga jinin Fir'auna saboda dan shi ne saboda haka in Fir'auna ya haifi da dan ya musulunta ya zama Muhammad ko Ibrahim ko Musa ba aibi bane sai ainihin a danganta gare shi saboda jinin shi ne ku kiyaye wannan dan haka duk mugun kafirci ko aqida ko wani yare da ubanka ya fito da gare shi kakka kyamata dan akwai mutanen da yake suka zo suka samu kansu cikin wata kabila sai ka gan an tambaye su dangane da yaya ina ce kabilar su sai ga yana kauda kanshi daga wannan kabila yana so ya danganci zuwa ga wata kabila don ya samu daukaka naga irin haka a zamana Adamawa da yawa sai ga mutumin da yake kilbani sai ce shi fulani ne sai ce amma kai ba kilbo ne sai ce ito a didde ne sai ce a farke kyamaci dan ba za ka kyamaci yaranka yaranka yana da wani kaskanci ne kai ba fulatani bane eh kai wanda iri ne kai kilba ne sai ce ato ai gyatuma ta ba fulatana ce sai ka ce mishi a gyatumar ka ba fulatana ce eh amma uban ka fa kilba ne to kai kilba ne kai ba ba fulatani bane mutum yana bin uban shi ne jama'a an fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka to sa'annan wannan babu ya zo da wani kaidi shine wa huwa ya alamu ya zama yana sani idan baka sani ba a ce kana dan nitsile an sace ka an kai ka ka girma wurin wasu sai aka zo aka ce maka daga baya wannan babanka ne sai ka ce ba babanka bane aka ce wannan babanka ne kace ba babanka bane to yanzu kaga kana kyamar shi a halin ubanka ne amma baka sani ba to wannan babu laifi amma ma damar kana sanato haramun ne ka kyamaci ubanka an fahimta jama'a kamar yadda yake haramun ne ka kyamaci gabatar da shi kowane iri ne ko dan giya ne zaka ce ga wani tsoho na ya to sai ka ce ai babana ne ce wannan babanka ne sai ka ce kwarai da gaske wannan babana ne a ce wannan dan giyan eh sai ka ce babana ne haramun ne ka kyamace shi ko tulun giya yake dauke da shi sai ka ce babanka ne kai kuma kai ne limamin arafa ku kiyaye waɗannan abubuwan jama'a saboda galibi mutane suna tafka kuskure a wannan babu to sai malam yace in kai wannan kuskuren yaya imaninka wa haddathani zuhair ibn harb حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه مسلم يتي وحدثني زهير بن حرب مالمينا زهير بن حرب واتو النسائي با نسائي من لتاف سنن النسائي بكما نسبة سيكوي تيدا زهير بن حرب بن شداد abu khaisama an-nasa'i ina fata an gane malamin imamu muslim ne shi ko yace malamin mu mai suna abdus samad dan abdul waris dan sa'idu al-anbari ya karantar da mu ainihin hadisi mutumin kasar basra ne shi ko yace haddathana abi babana ya karantar da mu hadisi wane ne baban nashi shine Abdul Waris dan Sa'id dan Zakwan al-Anbari Abu Ubaida at-Tannuri cikakken sunan shi kenan shi ko yake cewa haddathana Husayn al-Muallim malam Husaini malamin Islamiya ne in kuka ji an ce al-Muallim malamin Islamiya kenan to shine suke sukan kira ainihin Muallim cikakken sunan shi shine Husayn dan Zakwan al-Muallim na fata an gane Ali ibn Buraida ya karɓo wannan hadisi daga ainihin Abdullahi dan Buraida dan Husayf dan Husayf ina fata an gane shi Abdullahi dan Buraida yace an Yahya ibn Ya'mura daga Yahya dan Ya'mura mun karanto shi a hadisin farko a cikin wannan littafi Yahya dan Ya'mur mutumin ainihin ƙasar Basra ne sannan kuma an taba nada shi alƙali a ainihin ƙasar Marwa marwadin tana Iran ne a yanzu ba marwadin ka ta nan bin nan gaundar wata ta kamar ko makamanta haka ina fata an gane garuruka suna yin suna daya to sannan sai kuma yake cewa shi ku ainihin ya haya dan ya amur yace anna abul aswad al imam abul aswad ad-dili ko ad-du'ali duk ana fadin haka ad-dili ko ad-du'ali al imam abul aswad ad-du'ali haddathahu ya bashi labari an abi zarr daga babban sahabi abu zarr أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول شيء أيمين واتو أبو ذر ya ji manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wa alihi sallam laysa min rajulin idda'a li ghairi abihi babu wani mutum da zai danganta kanshi ga wani wanda ba uban shi ba wa huwa ya'lam a halin ya san cewa wani da yake danganta kanshi ba uban shi bane wa huwa ya'lamu a halin ya san uban nashi ya kuma sai ya san wannan da yake danganta kanshi ba uban shi bane illa kafara sai ya kafirce ko kun ji hadisi duk mutumin da kake danganta kanka da shi a halin ba babanka bane kuma kai ka san shi ba babanka bane wannan dangantawar da kake za ta kafirta ka to ka ji dalilin da yasa aka kulla babin dan a faɗa maka me fasar wannan kafircewar yanzu kana jin wani yana kiran kanshi da sunan wani wanda ba baban shi ba sai ka ce ya kafirta don haka sai ka bindiga mashi bindiga ko kuma sai ka jefa bom cikin gidan shi ka ce ya rubuta don haka kai tawassuli da kashe shi kuna fahimta jama'a kuna fahimtar muhimmancin ire-iren waɗannan karatuttukan ga yadda za a fassara nassoshi fassara ingantacciya don karka je ka zarbabe ko kun fahimta jama'a kun fahimci abin da ake ji maka tsoro extremism din wato ka zake ka wuce iyaka Allah ya kiyaye wa man idda'a ma laysa lahu wanda diyo da'awa yayin rumtan abin da ba nashi ba yace nashi ne fa laysa minna manzon Allah yace ba mu bashi fili ne ba naka ba sai ka je ka shiryo mishi takaddu tsaf dan a ce naka ne kaya ne na marayu aka bar maka sai da yaro ya girma sai kai da'awar cewa naka ne a kotu ka tafi ka dauki lauya su kutun da guda aka kare ka akan wani haƙi wanda ba naka ba manzon Allah yace ba ruwan mu da kai ba mu baka to wannan yana nuna ka kafirta kenan shine duk karatun nan zai fassara mana menene ma'anar waɗannan nasoshin wato ku kiyaye ba cewa ake bakai laifi ba amma abin da ake cewa ko laifin zahirin yadda aka ji shi haka haka yake ka kafirka kenan ka rudda baka cikin musulmi sai karatu zai bayyana maka cewa a'a ma'anar abin ba ta kai haka ba amma an yi amfani da waɗannan kalmomin ne domin tsoratar da kai da firgita ka ko kun fahimta jama'a shine kokarin daidaita tunaninka kenan ga abin da yake daidai sannan sai yake cewa wal yatabawwa maq'adahu minan nari to ya tattali mazaunin shi a wuta waɗannan duka nau'o'in biyu wanda duk ya danganta kanshi da wani wanda ba uban shi ba ko rinton wani abu wanda ba nashi ba ya kafirta ba mu ba shi ya tattali mazaunin shi a wuta wa man da'a rajulan bil kufri wanda ya kirayi wani mutum musulmi da kafirci aw qala aduwallah ko ya ce wani makiyin Allah ne wa laysa kadhalika a halin kuma ba haka abin yake ba illa hara alaihi sai wannan kalmar ta dawo gare shi hara innahu zanna an lan yahur hara yahuru alhawru ina fata an gane illa hara alaihi ai illa raja'a alaihi sai wannan kalma ta kafirci ta ainihin koma gare shi to kun ji wannan hadisi jama'a kamar yadda muka bayyana cewa duk malamai suna kawo waɗannan hadisai ne domin a fassara mecece gaskiyar ma'anarsu matsalar farko dangane da wannan hadisi ne shi hadisin Abu Dharr ne ya rawaito shi wannan shine wurin farko da muka fara samun riwaya sahabi Abu Dharr Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda sahabi Abu Dharr tarihin shi yana da tsawo amma akwai wasu babuka can gaba a cikin Muslim insha Allah ta'ala wanda za a zo a yi bayani akan tarihin sahabbai anan ne zamu bada muhimmancin tarihi ire-iren waɗannan sahabbai amma ina son ka san duk cikin kutubu sitta gaba daya babu mai suna Abu Dharr sai shi babu mai kunya Abu Dharr sai shi ma'ana cikin Bukhari Muslim Abu Dauda Nasa'i Tirmidhi Ibn Majah shi kadai ne Abu Dharr wannan hadisi Bukhari da Muslim suka fitar da shi sannan daga cikin malamai waɗanda suka fitar da wannan hadisi banda ainihin wato Bukhari da Muslim shi kanshi Bukhari ya sake fitar da wannan hadisi a cikin wani littafi nashi mai suna Al-Adab al-Mufrad al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi al-Imam Abu Awana ya fitar da wannan hadisi al-Imam Abu Nu'aym ya fitar da wannan hadisi na daga cikin fa'idoji da wannan hadisi ke dauke da shi a karkashin mas'ala ta biyu minha itlaqul kufri 'ala al-ma'asi sabon Allah wanda bai kai kafirci ba hadisin nan ya fito karara ya saki kalmar kafirci a kansu wa annaha tunafi kamalal iman cewa irin waɗannan ayyukan suna kore cikakken imani ne wato kenan da aka ce wanda ya danganta kanshi da wani wanda ba uban shi ba ya kafirta abin da ake nufi da kafirci a nan shine kafirci wanda bai kai kafirci irin kafircewa Allah ba amma wannan kuma ya rage mai imani ya nuna imanin shi bai cika ba kenan malam yace wa huwa al-gharad allazi awradahu al-musannif rahimahullahu ta'ala wannan ita ce manufar da ta sa muslim ya kawo wannan hadisi bi iradil hadisi huna dalilin kawo hadisi kenan dan ya nuna maka wanda yayi haka annabi ya ce kafirci ne amma ba kafirci ne kafirci da ke fitarwa daga musulunci ba kafirci ne duna kufrin kafirci ne na aiki wato kafirai su ne ke da ɗabi'a da aikin kyamar iyaye to kai musulmi in kai sai a ce maka ka kafircewa to kaya aiki irin nasu amma baya nufin kayi ridda dalilin da yasa musulmi ya kawo hadisin kenan dan a fassara maka shi daidai yanzu kenan kun ga ashe ba cewa muke bai laifi ba ko kun fahimta jama'a don bari ku ji waɗanda ba su fahimci da'awarmu ba idan suka haɗu da ni na kan fahimci haka sai mutum ya ce ai mun ji cewa ran nan ka taso yan izala a gaba sai in ce a'a ba yan izala na taso a gaba ba ai in izalan nan sun cika zafi wai shi gani yake to abin da shi yake yi na yarda da abin ne sai in ce a'a ai wannan abin ba daidai bane sai ce a to to sai in ce mishi a'a ai sun ce kafirci ne kayi ridda ka fita daga musulunci ni kuma ina cewa ba kafirci bane to amma kuma cewa nake ba musulunci bane cewa nake abin ba daidai bane amma kuma bai kai inda suka kai shi ba to shi kuma murnar da yake yi ta yake yi ne ana a yi celebration a yi murnar abin daidai ne albani ma ya ce daidai muke yi a'a ba daidai bane amma hukuncin yadda aka kai shi bai kai ba saboda haka ku fahimci abin da ita da'awar take bayyanawa zakewa da ake yi shine muke kokarin mai regulating amma ba cewa muke daidai bane to waɗancan masu zafafawa in suka ji sai su ce ai yana daurewa yan bid'a gindi su yi kaza a'a ba daure gindi bane ko kun fahimta a'a ana kokarin daidaita hukuncin ne dan haka kai da kake yin bid'a muna cewa bid'a ce ba daidai kake ba to amma su sun ce ka kafirta mu kuma sai mu ce a abin bai kai ga kafirci ba in bai kai ga kafircin ba Allah ya sa kun fahimta saboda haka hakikanin sakon da awarmu shine abin da hadisin cin yake fadi zakewar masu zakewa muke kokarin a daidaita sannan lalacewar da waɗannan suka yi su kuma aka ɗora su akan bidi'o'i suke yi wasu su kuma suka ɗaure musu gindi sai mu ce ba daidai ba ce don haka ko da bidi'a mun ce wane da ya ce bidi'a kaza kafirci ce to ba kafirci ba ce to baya musun kuma mun yarda da ita misali taron suna wa'azin izala shekara talatin da ya wuce da biyu in suka tashi cewa suke taron suna durkuso eh kaza duka sai su ce duk wanda ya wannan kafiri ne sai mu ce a ba haka al'amarin yake ba taron suna ba kafirci bane to in wani je ce ce yawa albani ma ce ba kafirci bane a a dole munna bid'a ce mummuna amma ba a cewa kafirci to kaga daidaita abin muke yi jama'a kuna fahimtar wannan abin daga bakin mu da muke da'awar to abin da muke faɗe kenan abin da muke nufi kenan saboda haka ita da'awar ba ta zo ta faɗa da izala bane ba ta zo ta faɗa da ɗariƙa bane ta zo ta faɗa ne da duk wanda yake zakewa to ko dan izala ne ta zo ta faɗa ne da duk wanda yake gazawa to ko dan ɗariƙa ne amma target ɗin mu ba shine wane da wane ba amma abubuwan da ake yi ba daidai ba su ne muke criticizing to in ya zama kai kana yi to gyara kawai in ya zama kai kana yi gyara kawai amma ba da kai ba kai ne target ɗin mu ba Allah ya sa kuna fahimtar abubuwa saboda haka zaka ga mu ba ma wahalar da kanmu akan tunanin wane ya zama matsala ko kuma matsala kaza ta zama matsala ita ce kawai a bar yin wa'azi a'a za a karantar da jama'a ana nan ana karantarwa abinda aka zo kai ba daidai ba sai a ce ba daidai bane jama'a kuna fahimtar waɗannan abubuwan da kyau shi yasa kuka ga waɗannan matsalolin da suke faruwa a yanzu idan muka yi magana a kai su yan boko haram sai su ji zafi sai su ce muna goyon bayan gwamnati ita kuma gwamnatin muka yi magana a kai sai ta ce muna goyon bayan boko haram Allah ya sa kun fahimci wannan baka fahimci haka ba nuna baka fahimci inda muka dosa ba don haka su yan boko haram su ce mu malaman gwamnati ne su kuma gwamnati su ce mu malaman yan boko haram ne mu kuma muna kokarin mu nuna cewa abin da gwamnati za ta yi kaza na zalunci ba daidai bane to su kuma so suke a ce duk abin da suke as government daidai ne sai su ce wai bari su fara musu zana bayani duk bayanin da za su sai mu ce a'a wannan abin ba daidai bane su kuma waɗancan sai su su ma mu saurare su su mana bayani abin da su ma suke su kashe wannan su buga bam nan su yi hayaki nan daidai ne sai mu ce a'a ba daidai bane sai su ce to kun zama malaman gwamnati ita ma gwamnati sai ta ce kun zama malaman waɗancan tuntuni haka da'awar take muna kokarin a daidaita abin ne don haka ke ki daina zalunci gwamnati ko kuma ku daina buga bom boko boys ina fata an gane to kokarin daidaitawar da ake yi kenan to amma sai kowa ya sha alwashin shi kawai abin da yake so kawai a yi justifying a goyi bayan abin da yake yi kuma a maida abin legitimate a maida abin legal a ce abin daidai ne kuma ba daidai bane wallahi in daidai ne abin da gwamnati ke yi wallahi za mu ce daidai ne kuma daidai ne idan abin da yan boko haram suke daidai ne wallahi za mu ce daidai ne kuma daidai ne amma dukansu sun kuskure abin da yake daidai to sai a ce kai gyara kai ma gyara sai kowa ya ce a'a da ka ce mishi gyara sai ce a'a kai kana faɗa da shi ne don haka ku kiyaye jama'a wannan da'awar ta mu shi yasa nake ta faɗe nake nanatawa matasa da ke tasowa suna sha'awarta tana da matsalolin da za ka iya kuwa don kowa zai fada da kai saboda wane ya zaƙe za ka ce a abin bai kai haka ba to wane kuma zai zo yana murna cewa yauwa ba haka yake ba